والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم ci gaba da karatunmu na littafin manzumatu abi ishaq al-albiri rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi baiti na 43 ba ma za inda hulaka min jamilin ko? karatu na biyar kenan قال رحمه الله فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنختا فقابل بالقبول لنسح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحتا فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعتا وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت وإن هدمت فزدها أنت هدما وحسن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا با إذا الباقي إذا الباقي حرمت نمت فماذا عنده لك من جميل wai abin da Ubangiji yake da shi me ma ka samu ne yanzu a gurinka na kyawawan alkhairai da ni'ima ta mana karka biye majin daɗin duniya duk arzikin da kake ganin Ubangiji ya maka kuma alhamdulillah amma ba komai ba ne wannan ni'imar da kake ciki da wannan jin daɗin da kake ciki ash idha bi fina'i ta'atihi anakhta idan har ka riga ka sunkuyar da abun hawanka ka buga babbar jack a farfajiyar biyayya ga Allah mana an kwatanta da ni'imar da zaka samu a lahira to duk ni'imar da kake ciki a duniya ba komai bace shine ma'anar ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri ana cewa wasu suka ce ibnu abil iz ne wasu suka ce ibnu hajar wasu suka ce ma wato ainihin ibnu hazm ya hayo keken doki malam an taho cikin ana girmama malami ana fatawa a hanya wasu suka ce ibnu hajar ne ya dawo daga shari'a ko zai tafi shari'a court sai ga wani ba yahudi shi kuma manja yake saidawa ya yi mai yake sai dan black market ya yi butu-butu rana na dukan shi kasan mai kuma rana ya buge ka ga zafi da aka sai ya hango ga malamin addinin musulunci an kewaye shi ta ko'ina yana cikin keken doki ka waɗanda suka ce cikin wata babban mota wata balbula wata jeep malam sai ya tare shi ya ce kai ya annabinku ya ce duniya kurkukun mumini aljanna kafiri kuma ya kai kana jin daɗi ni ina shan wahala kenan yana so ya nuna waye kafirin gani ai sai ce mai haba baka fahimta bane idan aka kwatanta ni ni'imar da zan shiga ciki in na bi Allah a aljanna da wannan ni'imar da nake ciki da dadin da nake ji a duniya a yanzu to a kaso nake kurkuku nake wahala nake sha kai kuma yanzu da za a kwatanta azabar da ke jiranka da wutar jahannama da fitintunin da suke za su riske za ka riske su to yanzu za a aljanna kake duk wahalar nan da kaga kana shi ya ce haka ne sai ya kalmar shahada kare biyu babu to don haka fama za inda hulaka min jamili menene na ubangiji da ke tare da kai na jin daɗi mai kyau idza bi fina'i ta'atihi anakhta yani idza qurina in an kwatanta da abin da zaka tarar fil akhirati in har ka kasance ka yi biyayya ga umarnin Ubangiji shine idan ka duka ko kaya da zango a farfajiyar biyayya gare shi aka ce ana khara hilatahu ya sun kuyar da ita kaga me yayi parking kenan ya sa double jack ya sa full standa an gane ko to an haika biyayya ga Allah ta'ala duniya gaba komi bace ba ka dinga kallon lahirarka wadih faqabil bil qabuli ka kwatanta ta hanyar karban linushi qawli ga wato magana ta ta nasiha da nike maka fa in a'radta anhu in ko ka kauda kai daga wa'annan nasihohin da nike ma faqad khasirta hakika ka tabi wa in ra'aitahu in ko ka kula da wannan wa'azi nawa qaulan wa fi'lan gurin furuci da aiki kai ma ka fadar ka sanar ka iyar da abin da na koya maka kuma ka aikata shi wa tajartal ilaha bihi kuma kai kasuwanci da Allah da wannan ilimin da nake maka kwadaitarwa akan shi na gyara lahiranka rabihta to zaka ci zaka ci riba inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum madha بأن لهم الجنة يجاهدون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفضل العظيم وانا itace kyakkyawar kasuwanci ya ayyuhal ladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim amma su wanda suka yi munafunci suka yi kafurci fama rabi tijaratuhum wa ma kanu muhtadin an gane wannan wa tajartal ilaha bihi daman kayan kasuwancin Allah sune aljanna haja ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi aljanna haka annabi ya faɗa hadisin Tirmidhi tabbatacce kayan hajar Allah mai tsada ne abinda Allah ya kasa mai tsada ne menene shi shine aljanna sai ka yi haƙuri sai ka daure sai ka dage sai ka hana ma zuciyarka abin da take so a'anani Allah wa iyyakum falaysat hadhihi ad-dunya bi shay'in wannan duniyar ba komi bace ba wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata duniya an kwatanta ta da lahira kaman dan jin dadi ne na kankanin lokaci ka ci rabin kaza shikenan ka kwanta da safa kai kashi shikenan to kwatankwacin duniya kenan ba komai bace ita wani gurin yace kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira duniya ba komai bace kamar ruwan da Allah zai saukar tsirrai su fito a kwana a tashi su bushe iska ta yi watsi da karmamin ta jefar to haka duniya take duk wani kyalekyalanta duk wani wato ban sha'awarta da burgewarta annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna dunya hulwatun khadiratun وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء wani ɗan jin daɗi ne mai ɗan kore haka wanda dandanan zai bushe ya riɓe shi kenan a wuce gudu kar ka bari duniya ta ruɗe ka fala ta gurran na kumul hayatu duniya wala ya gurran na kum billahi lagaru annabi da mai ya kwatanta duniya mushen ko ɗan akuya mai ɗan guntayen kunnuwa wanda ba shi da kyan gani annabi ya ce waye zai yadda a ba shi wannan ya ba da kuɗi a wasu kace ko kyauta ba masu ya ce to gwara duniya da wannan gwara wannan ɗan akuyan da duniya suka ce gashi ko yana raye mai zami da shi da yan guntayen kunnen shi da kaza da kaza ce to gwara duniya gwara wannan dabbar da duniya shi yasa al-Imam Shafi'i yake ya siffanta ta da kamar wani mushe ne da ke saman guri mai wahalan hawa sai ka hau ka je ka tarar da ma naman ashe ya ribe kakarnuka sun kewaye in ka ce sai ka diba haka nan su ce to dawa Allah ya hada su amma in ka kau da kai ka tafi sai ka zauna lafiya wama walaysat falaysat hadhihi ad-dunya bi shay tasu'uka hiqbatan sai ta dau lokaci tana kuntata maka wata surru waktan sai ta dan faranta maka dan lokaci kama ustazai ko misali ina buga misali yakin maimai ka kwana 25 zaka yi ko da bakwai ana ana cikin shock yau moto mai ya kare gobe kirebe jibi albasa ta kare gida din ranka ya bace da an yi biya kana dan murna dan ci zabo ayi kaza kwana biyu uku shikenan an koma gidan jiya to haka duniya take tasu'uka hikbatan sai ta dau lokaci tana bata maka da asalin hikba min zaman shine wani bangare na zaman wasu kan fassara shi da dahar wasu fassara wato su fassara shi da ainihin asr wanda shine shekara 100 ko shekara 80 to amma anan yana nufin mafi yawancin lokaci a rayuwa cikin kunci kake haka Allah ya siffanta rayuwar dan adam ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi ya kai dan adam lallai kai mai cin kwakwa ne kana mai isa zuwa ga ubangijinka kana shan wahala ko ka bi Allah sai ka sha wuya ko ka kibin Allah sai ka sha wuya in baka yi sharan masallaci ba za ka yi ta me a sai ka yi ta gidan giya ma ba zancen ta kasuwa ba har ta coci sai ka yi haka sai ka bi Allah ka zauna lafiya to haka duniya take wa ghayatuha qululuwar duniya idza fakarta fiha idan kai tunani a cikinta kafai ika to kamar inuwa kace inuwa tana zama guri daya ba ta zama guri bushewa take auka hulmika ko kuma ma kamar hulm mafarkinka ne asalin hulmu kuma shine adghathu ahlam wato cakuɗa cakuɗan mafarki kawai ka kwanta kai mafarkin ga ka a faransa da ka juya kuma ka shiga ingila kana juyawa ka dawo najeriya sai ka farka sai ka ganka a gadas yawwa ce suwa zillin ya zulu ma'an nahari haka mai zuhudi ya ce duniya da duk abin da ke cikinta ba komi ba ne ya ce face kamar inuwa da rana ta zo ta gushe to haka shi mana sai ce ka fai ika ce kamar shi sa ma ya amfani da fai inuwa wadda take karkacewa kamar ta mutum abu dai mai motsi an gane ko to kamar wata inuwar kace auka hulmika ko mafarkinka da kai saba yi na mara kan gado idh halimta lokacin da kai wannan mafarkin daga in ka tashi tun da kai mafarkin kana da kuɗi shikenan kuma in ka tashi sai ka zama mai kuɗi ka kwanta mafarki sai kai mafarkin ka zama shugaban ƙasa ka macani juyin mulki kawai da ka farka sai kawai ka zo kai ta umarni gidan radiyo ka ce kai ne shugaban ƙasa a yanzu kaga kafi kowa hauka sai ya ce me sujinta biha an ɗaure ka a cikinta sujinal sajin yani udkhilas sijin an sa ka cikin kurkuku cikin duniyan nan ai sijinul mu'mini ce wa anta laha muhibbun kuma kana santa wannan tambaya ce ta mamaki tambaya ce ta mamaki yanzu a kulle ka a guri kuma ka dinga kaunar shi fa kaifa tuhibbu ma fihi sujinta taya zaka dinga san abin da aka kulle ka a cikin shi annabi ya gaya mana duniyan nan kurkuku ce kuma ma ya ce tsinanna ce a duniya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikirullahi wa mawala illa zikirallah ce duniya la'ananna duk komina ta tsinanne ne daga ambatan Allah sai abin da ke goyon bayan shi to don me za ka so ta ba ta da daraja a gurin Allah laukana ta duniya ta zinu inda Allah jana haba'uda masa kafiha kafiran shurbatama ko kama kala sallallahu alaihi wasallam nabi ya ce da duniya ta kai darajar fuffuken sauro a gurin Allah da bai ba kafiri ruwan da zai sha ba a ciki amma da yake ba komai bace sai ya ba musulmi ya ba kafiri an gane ku duro aka yi wanda suka mallaki duniya biyu kafirai biyu musulmi wanda sun mallaki duniyar gabaki ɗaya ba a zancen su karuna karuna talaka ne a gurin wasu shi yasa ya ce wa ma balagu mi ishara ma atainahu fakadhabu rusuli fa kaifa kana nakir haka matsayin da sufir karuna suke da shi bai kai ɗaya bisa goman abinda aka ba su na marudu ba abinda aka ba su buktu nasar kaga waɗannan arna ne abinda aka ba annabi sulaiman da zulkarnain kaga su waɗannan musulmai ne sai Allah ya raba dan ya nuna maka ba komai bane har ma ya ce maka ba don kar masu raunin musulmi su fada gidan kafurci ba da kafuran zai ɗaukaka a duniya walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'una wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayati ad-dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin an gane ai wato ta'imuka ta'ama duniya na ciyar da kai abinci a ciki za a shuka gero a shuka masara a shuka shinkafa da wake ka ci wa an qaribin amma ka jira ka gani nan kusa satat'amu minka ma fiha ta'imta za ta cinye abin da ka ci a cikinta ita duniyar aka saka cikin ƙasa tsutsotsi da ƙasa za su ci ƙashinka da namanka da ɓargonka da jininka wanda ka ci ka ƙoshi har suka yi ƙiba suka yi gino a jikinka to duniyar za ta cinye kayanta ita ba ta kyauta ta kau da kai an fahimta kuwa abin da ta baka za ta an shi a wulaƙance za ka zagonye ka ainihin wato ruɓe ka ɓalɓalce a cikin ƙasa to da ka kakkabe ma wannan jikin tun da shi wannan gangar jikin shi kake mawa saboda shi ne kake neman kuɗi ka cika ƙoshi ka gina gida ka yi ɓulɓul ka yi wane ne to za a sa ka a ƙasa tsutsotsi za su cinye ka ƙasa za ta zagwanye ka amma in ka gina ruhinka in ka gina imaninka da zuciyarka su wannan ba sa lalacewa za ka amfana a lahirarka an gane ya jama'a daga ko ɗiyanka za ka yi matarbiya ko ɗalibanka za ka yi matarbiya kar kai musu a tarbiyyatul hayawaniya yi musu a tarbiyya ar ruhaniya ba tarbiyya ta hayawaniya tarbiyar hayawaniya ita ce a ci a sha ko a ci a sha a kwanta a yi bacci cikin suratu muhammad Allah subhanahu wa ta'ala ya ce na lalzina subhanallah safa ta biyu inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu ce walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am suna more rayuwa suna ci kamar yadda dabbobi suke ci ce wa naru mafi wallahun kayaka a nan sai dabbobin suka fi tunda su arnan wuta za a yi da su su kuma dabbobin fa ƙasa za su zama daga gwararsu to za ka karkai ma ɗiyanka da duk wanda kake mallaka da kai kanka awwalan da iyalanka ka kai musu tarbiyya hayawaniya rabbihim tarbiyatan ruhaniya diniya an gane ko imaniya ilmiya ba tarbiya hayawaniya duniyawiya akaliya shirbiya ba wata ara illa bista biha thiyaban zaka tsiraita inda ka sanya tufafin duniya ba kuma ana cewa kai yawo tsirara ba ai ba mai hankalin da zai fahimci haka mana kar ya zama tufafi shine ahammu shay'in shine nusba ayunik la kar ya zama duniya tufafinta da jin daɗinta da more rayuwarta shine a gabanka to za ka tuɓe wa tuksa za a yi maka tufafi in malabisa khala'ta in ka tuɓe tufafinta mana an ka rabu da ita to za ka samu rufin asiri daga Allah ita kuma har duniyan ma za ka samu ita wata sakariya ce wadda in ka cika santa da ƙaunarta sai ta kware ma baya in ka kau da kai kuma sai ta biyo ka haka duniya take daga ka bi Allah sai Allah ya baka duniya da lahira wa tashhadu kullu yawmin dafna khillin kullun kana halarta birne wani masoyi ko wani abokinka yau malam wani ya rasu gobe aboki na wani dan uwa na wani wan baba na wani ammi na wani khali na wani amma ta khalata a haka kullun sai ka ji labarin wani naka ya rasu ka annaka la turadu la turadu lima shahidta kamar ba kai ana nufin ka da abin da kake gani din ba ma'ana kamar kai ma ba mutuwan zakai ba wato tambaya ce nan ta mamaki ita da inkari ya kana jin wane ya mutu wane ya mutu wannan nan wani daidai yake da kai wani ya fi ka wani ka fi shi kana tsammanin zaka zauna ne kamar gargadi ne ake maka kai ma za ta zo kanka layin nika ne sannu a tashi zai zo kanka wa in tsala az-zamanu walam tukhlaq li ta'muraha ba a halicce ka dan karaya wannan duniyar ba amura wato rayar da abu bayan mutuwar shi wadaruhu qad amarat amaratan wa amirat nafsul fata wa amurat arduka ba'da al-kharabi gona ta lalace sai aka zo aka raya ta sai a ce amurati al-ard ba za a ce amirat ba an gane ko haka amura shai yani hayya ba'da al-mamat saluha ba'da al-fasad an gane ko umira ba'da al-kharab to daka ba a halice ka dan karaya duniya ba tunda dama matattaci walakin lita'buraha yani lakin khuliqta lita'buraha sai dai an halice ka dan ka ketare ta ne ita gada ce zaka zo kan gada kai zauni a hankalce wucewa za ka yi sai ka ga rami sai ga akwai wata gada da za a iya bi kuma gadan nan tana lilo tana ga tanan jogana jogana ce dangal dangal ce sai ka zo ka kwanta ka zauna a kanta kaga burin ka kame ka tsallake kawai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ibnu umar kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiri aw abiru sabil sai ka duniya a duniya kasance kamar bako ko matafi kan hanya ibnu umar da ya fahimci karatun sai yace idza amsayta fala tantadhi as-sabah wa idza asbahta fala tantadhiri al-masa wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik walakin lita'buraha fajidda lima khuliqta ka dage domin abin da aka halicce ka domin shi fajidda lima khuliqta ka dage domin abin da wato ainihin aka halicce ka domin shi shine lahira ko can ne za a koma imma ila nari wa imma ila janna wa in hudimat in duniyar ka ta rushe kaka ji haushi fazidha anta hadiman ka ƙara rusa yar banza ta rushe saura wato ginshikin ko to ƙara babbake shi ga ce filin nake so wa hassin amra dinika mastata'ata ka kiyaye lamarin addininka gwargwadon ikonka alhisin shine ganuwa ko garkuwa wala tahzan ala ma fata minha karka ji haushi kai kai bakin ciki akan abin da ya gushe maka na duniyar nan likai la tahzanu ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum kar ku yi bakin ciki kan abin da ya kubce muku kuma kakka ji daɗin abin da ka samu duka jarabawa ce ita duniya gidan jarabawa ce wa nabluukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un Allah ya jarabu mawadaci da dukiya da ya gani liyabluwani a ashkuru am akfur ya jarabci matalauci da ainihin talauci dan ya jarabce shi ya gani shin zai yi haƙuri ko ba zai yi haƙuri ba وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وحسن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت إن دي كاتير ألاهرك تكك دامد أبن دكرسا الدنيا karka da ai ko rasa-rasa san aka ta'au saka samu ko wanda shi a duniya babu a lahira ya samu aljanna ya bi Allah talauci bai hana shi biyayya ga Allah ba za a sa shi cikin aljanna za a fito da shi Allah ya tambaye shi ka taba shan wahala a duniya ya ce ban santa ba ya mance subga ɗayan aka mai cikin aljanna a sa shi a fuddo shi a ce ka san wahala wanda koda da ƙyar yake ci da ƙyar yake sha da ƙyar yake sutura amma in ya bi Allah ranar alkiyama ana sa shi aljanna ya manta da duk wahalar duniya Allahumma sai dai an zauna ana fira wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana 'adhabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim sai a dinga tuna wahalar da aka sha nan kuma Allah zai sa mutum tunanin hakan dan ya ƙara gode ma Allah alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب haka ‘yan aljanna za su ce mun gode ma Allah wanda ya tafiyar mana da damuwa da bakin ciki duniya ita ce gidan damuwa duk wadata ka duk ilimin ka duk shekarun ka duk wane ne ɗinka wata ran sai wani abu ya gagare ka to ɗan aljanna zai ce alhamdulillah allazi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur allazi ahallana daral muqama wanda ya bamu masauki da gidan zama babu tashi gidan tabbata babu gushewa gidan ni'ima babu karewa min fadlihi daga falalashi la yamassuna fiha nasabun babu wata wahala dake samun mu wala yamassuna fiha lughub gajiya sarewa kasawa ba ta samun mu a cikin ta Allah ka kai mu aljanna falaisa bi nafi'in ma nilta minha abin da ka samu a duniya ba zai ma amfani ba min alfani duniya kenan na abin da ke karewa idan baqi hurimta indi aka haramta maka samun abin da yake wanzuwa na aljanna in ka rasa lahira to duk abin da ka samu a duniya لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتروا به من سوء, من سوء, من سوء العذاب يوم القيامة kafirai da za su da duniya gabaki ɗayanta za ta zama tasu da irinta a ninninka musu a ce su bayar a fanshe su daga azaba za su bayar amma sai dai ne tattaku yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la ba'ita ba wattaku yawman la tajzi la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adl ba a karban wani fansa da akwai fansan da za su bayar a kuddos yawaddu al-mujrimu yawma idhin law يبصر نم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذن ببنيه da zai bada ƴaƴan shi a fito shi daga wuta zai ba da zai bada matar shi a fito shi daga wuta da zai bada iyayen shi a fito shi da za amma sai dai la taziru waziratun izra ukhra kullu nafsin bima kasaba rahin kullu imri'in bima kasaba rahin abinda kai da shi zaka gani Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi ba mu bashara insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك